أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون Ubangiji ya ce kada mu yadda mu rarraba mu zama kamar mutanen nan na farko Yahudu da Nasara yadda suka rarraba suka karkasa addinin su suka raba komai nasu kamar yadda muka karanto hadisin da yake fassara waɗannan sun kasu kashi saba'in da ɗaya na farko kenan su ne Yahudu Nasara sun kasu kashi saba'in da biyu mu ma al'umman mu kamun karshen zamani sai sun kasu kashi a sai an kasu kashi saba'in da uku ɗaya ne kawai yake kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo- ubangiji ya ce duk wanda in ba kuka yadda kuka yi haka to za ku gamu da azaba mai girma yaushe ne aka ce ranar da fiskoki za su yi baki waɗansu za su yi fari to sai aka ce wanda suka yi bakin nan an faɗi mako masu jiya shine ah, wanda suka suka kafirta kenan wujuhu yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara su kuma yanzu wanda muke kai su ne musfira wujuhu yawma idhin musfira ah, da والذين كسب للذين احسنوا الحسنى زياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه مثلها وترهقهم ذله تو fiskoki za su yi fari a ranar lahira fiskoki za su yi baki domin kowace fiska a lahira za ta fito ne da riga daga cikin zuciyarta kamar yadda in ka gamu da mutum ko a duniya yana cikin farin ciki daga fiskarsa zaka gane yana cikin bakin ciki daga fiskarsa zaka gane to haka su ma waɗannan in an je lahira wanda suke masu sa'ada Allah ya sa mu daga ciki fiskokin su za su yi fari Allah ya sa mu daga ciki allazina yaddu fa fi rahmatillah su kam fi rahmatillah sun tabbata cikin rahmar Allah hum fiha khaliduna za su dawoma cikin rahmar Allah Allah ya sa mu daga ciki
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين waɗannan fa ayoyin Allah kenan muke karanta maka a can da aka karanto mana tun daga inna Allah astafi adama aka zo zalika minan ba'il ghaibi nuhihi ilayka aka ku- aka kissanta mana kissan ainihin Maryamu da ɗanta da yadda ake- yake yi da mu'jiza sai sai nan ma aka ce to wannan ayoyin Allah muke karanta maka to daga can kuma kawo nan aka ce wannan fa ayoyin Allah ake karanta mana tilka ayatullah natluha alayka muke karanta maka su bil haqqi da gaskiya wa man la yuridu zulman lil alamina cewa za a jefa mutum a wuta a yi masa azaba har abada din nan ba wanda ya cuce shi shine ya cuci kansa domin an nuna masa duk hanyar da zai bi ya rabu da wannan abu yaƙi ya yi taurin kai saboda haka nan in shiga wuta kada ya ce Allah ya cuce shi Allah baya nufin ya cuci mutane wato kowa gurgudun aikinsa an masa bayani an masa bayani yaƙi ya yi taurin kai to shikenan ya fada azaba kar ya ce Allah ya cuce shi umar la yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zalunci wa talikansa wato su ainihin mu'tazilawa suka ce Ah, wato musamman kadariyawa daga ciki suka ce duk abin da kaga dan adam yayi to shi yayi abinsa da kansa in yayi mai kyau ne ma Allah ya riga ya yi shi ya bashi hankalinsa ya yi masa wa'azi in yayi mai kyau shi yayi abinsa sakamakonsa aljanna in yayi mummuna shi yayi abinsa sakamakonsa wuta kar ku yarda ku aikata mugun aiki ku ce Allah ne ya sa ku kuka yi wannan haka ne amma a zahirin shari'a duk wanda ya rike wannan yayi shiru to bai ba qadarullah haqqa qadarihi bai ba Allah ikon sa yadda ya kamata ba ba za mai da Allah kamar makerin mota ba makerin mota in ya kera mota ya sayar shi kenan bai san halin da take ciki ba ko ta fada ta halaka a wani wuri bai sani ba ko tayoyinta sun lalace tana zai ta shekara a wani wuri bai sani ba a Allah ba haka bane tun ran da aka diga mutum ruwan maniyi din nan to daga nan yake bin mutum kullun yake ƙara shi yake ƙara shi har ya kai matukar ƙarfinsa kuma sai ya bi shi da rage yana rage shi yana rage shi har ya kai matukar lalacewarsa ba zai rabu da halittarsa ba shi in an ce komai mutum in ya ga dama ne yayi mai kyau in ya ga dama yayi mummuna to wannan ba ba Allah ikonsa yadda ya kamata ba amma ka'idan mu mu musulmi ahlus sunnati ba za ka nufi aikata mummunan aiki ba don Allah ya hana in ya bayu ka aikata kuma ka tuba don Allah ya ce ka tuba amma kar ka ce Allah ne yasa kai mummunan aiki in kuma ka aikata kyakkyawan aiki ka ce wannan falala ne daga Allah wa ma kunna linahtadiya laula an hadiyana Allah ba zan iya yi wa kaina wannan shiriya ba don Allah ya shiryar da ni ba wannan alheri ne daga Allah na gode wa Allah ya bani shiriya ya bani aiki kuma ya nufi da samun lada wannan kyauta ne na Allah to amma in ka aikata mummunan aiki kada ka yadda ka dangana wa Allah ka dangana wa kanka ko ka dangana wa shedan inna Allah la ya'muru bil fahsha'i to in ka tuba kuma sai Allah ya yafe maka amma kullum min indillah da mummunan da kikkiawan duk ba sa zuwa daga ko ina sai daga Allah shi kadai وما الله للمالك ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ما في السماوات duk abubuwan da suke sama wato an rinjayar da ghairul aqili anan kenan a can walahu aslam man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan an rinjayar da al aqil wato duk wanda yake sama da duk wanda yake ƙasa yana cikin matuƙar biyayya wa Allah anan kuma duk abin da yake sama duk abin da yake ƙasa wato da mala'ikun da komi da komi ma na Allah ne komi na Allah ne nan an nuna maka in ka komo kai wa Allah rashin kunya ka ce a ubangiji ai ba mu da ƙarfi ba mu da iko ba mu da dabara in mun mummunan aiki ma daga gare ka abin ya yiwu to yaya kuma za ka sa mu a wuta ka ce mun yi laifi tun da ba mu da ƙarfi ba mu da iko sai Allah ce maka kai ne ka kawo kanka kai na wane ne waye gina ka waye raya ka yanzu mutum da kajinsa kawai dan ya ce a kamo kaji a kamo sai ya girgiza ɗaya ya ce a saki wannan ta je ta yi kwai wannan a yanka a gasa wannan a yanka a soya wadda aka ce ta je ta yi kwayin nan wani kyakkyawan aiki ta yi aka saka mata wadda aka ce a yanka a soya yanka a dafa wani laifi ta yi aka ce a yanka a soya yanka a dafa kayansa ne ba mai sa masa baki cikin kayansa iyaka musallama wa Allah kawai abinda Allah ce mu yi mu yi in mun kasa yi mu ciko in mun ciko din mu tuba wanda yace kada mu yi kada mu yi in ya bayu mun yi tunda bamu da karfi namu na kanmu mu tuba mu ci Allah mun tuba ba za mu sake bai mana gafara at-ta'ibu min zambi kamar la zambala walillahi ma fi samawati ma fi ard duk abin da yake sama da abin da yake ƙasa nasa ne ya abin da ya ga dama cikin kayan sa fa'alul lima yuridu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yuridu wa ila allahi turja'ul umur dukkan al'amura ne da ƙarshe gaba ɗayan su wajen Allah suke komawa komi da komai
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كنتم خير أمة خرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كن جدي ناتي na yi kirari bani Isra'il na sha gaya musu wa anni faddaltukum alal alamina sannan na komo na ɗauki dukkan darajojin ku gabaki ɗaya nace kakan ku shine wanda na zabe shi a cikin wannan irin jikkuna naku inna Allah hastafi Adam wa Nuha wa ala Ibrahima to kun ji irin darajojin da na ba annabin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to yanzu na komo kanku ku mutanen nasa sallallahu alaihi wasallama kuntum ku kuma na zabe ku na mai da ku khaira ummatin ukhrijal lin nasi ku ne fiyun al'umma wadda ba taɓa kawo al'umma mai daraja kamar ku ba a duniya tunda duniya take ba ta taɓa samun al'umma mai daraja irin wannan al'umma tamu ba domin girman mutum girman wanda ya biyo idan ka shigo taro dai to wanda ka biyo girmansa shine girman da zaka samu cikin taron to saboda haka mu mun biyo annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya taba zuwa cikin alam kamar sa to mu da muka rako shi kenan ba waɗanda suka riko wasu annabawa suka zama kamar mu tun da yake mu ne mabiya mai girma tabi'ul marfu'i marfu'un in ji masu lirabi duk wanda ya biyo mai daraja shi ma zai samu daraja gurgurdon wanda ya rako kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nasi kun zama ku ne fiyun al'umma wanda aka fitar wa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana kuntum tufuna sab'ina ummatan wa antum akramuha wa antum afdaluha wa akramuha ala Allah Allah ya yi al'umma daban-daban wato al'umma daban-daban din nan ba wai kowace al'umma da annabinta ba al'ummomi daban-daban ga dai bani Isra'ila al'umma ce guda ɗaya da farko so kuma suka zama al'umma guda biyu wato su ne Yahudu Nasara to amma an yi al'umma daban-daban saba'in ku ne fiyayyun al'umma wanda suka fi daraja a wurin Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa da sharadi kar ku yi irin na bani Isra'ila tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ga sharadin guda uku ne in kuna son wannan daraja ta tabbata ba a tube ku ba to ga daraja ga abubuwa guda uku da za ku yi na farko ku da kanku tukuna ku yi imani da Allah cikakke dukkan abubuwan da ya imani da shi ku yi imani da shi sannan kuma ku kira mutane zuwa ga aikin alheri ku hana su mummunan aiki kun san abin da yasa na la'anci bani Isra'ila abubuwan suna da yawa amma na riga na gaya muku ai lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika ma asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu yana daga cikin miyagun ayyukan su da yasa na tsine musu ba sa hana yan uwansu aikata mummuna to sannan kuma na riga na bayyana ku wannan daraja taku to ku ku aikata kikkiawa kuma ku yi umarni da mutane su aikata kyakkyawa kuma su hana su su aikata kyakkyawa ku hana su aikata mummuna kamar yadda martabobin da aka faɗa jiya haka yake akwai na amawa akwai na khasawa akwai kuma na khasatul khasa akwai kuma na mulki na mulki din nan in ba mulki ba wanda ya sai yayi shine hanawa da hannu sai kuma kai a cikin jama'ar gidanka iyalanka ne matanka ne ‘ya'yanka ne yaranka ne kana iya yi wa mutum ladabi in ya sabi Allah. To, amma su malamai iyakan nasu su faɗa a fili su ce ga yanda Allah ya ce ga yanda Allah ya ce abu kaza mai kyau ne kowa ya ce Allah zai bashi kaza ga abu kaza mummuna ne lalle a bashi in ba bashi ba za a shiga wahala to wannan shine iyakan na malamai amma na hukuma su ne za su hana da ƙarfin su wanda Allah ya ba su amfanin ƙarfin da Allah ya ba su kenan su yi umarni da kyakkyawan abu da shi su hana mummunan abu da wannan ƙarfin da Allah ya ba su tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah za ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummunan abu ku kanku ku yi imani da Allah walawa mana ahlul kitabi la kana khairan lahum ina ma da yahuda nasara sun ji wannan shawara sun ji sun samu imani su ma samu su hada khaira ummatin da anni faddaltukum alal alamin su hada lada biyu yutikum kiflaini min rahmatihi kenan da sun yi imani da sun fi haka da sun samu darajar su na da tana nan ga kuma darajar da suka samu ta bangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana nan sai su samu darajoji guda biyu su hada kenan ina ma da sun yi haka wala man ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun amma duk da haka dai ba zan ce dukkan alal kitabi ba in ji Allah domin a cikin su minhumul mu'minun akwai mutanen kirki wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka hada wannan darajoji duk gabaki da wa aktharumul fasiqun amma yawancin su fasikai ne sun kafirce wa Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malamai sun yi maganganu akan kuntum khairu ummatin akwai waɗanda suka ce ana nufin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su suka suka taimake shi su suke tare da shi su ne kuma suke cikin khairul quruni qarni waɗansu suka ce a'a dukkan ko da wani lokaci mutum ya tsaya ya ba da kansa yayi aiki saboda Allah kuma ya tsaya yayi wa'azi saboda Allah shi ma zai samu wannan daraja to sai aka ce to ai khairiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗawa da alqur'ani yazo da shi cewa wanda la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaka azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wanda suka yi imani da annabi kamun annabi ya hijira darajar su tafi wanda suka yi imani da annabi bayan hijira ko so sahabban a junan su an kasa su wajen hawa biyar darajojin su daban-daban to mu kuma annabi ya yi mana wani albishir domin a can zamaninsa ya ce lau an faka ahadukum misla udin zahaban ma balaga ma balaga ashabi a mud- muddat sha'ir wala nusayfahu yace da wani mutum zai ba da sadakan zinariya kamar dutsen udu ladan da za a bashi ba zai kai ladan da sahabi na in yayi sadaka da da mudu ɗaya na sha'ir ba wato alkama kai ko rabin sa ba zai samu ba saboda darajar daban ne to a cikin waɗannan darajoji da annabi ya ambata sai muka samu wata rana hijira tana da shekara takwas ya aiki runduna su je yaƙi sai ya naɗa musu zaid ibn harisa yaƙin mota da ya naɗa musu zaid ibn harisa suka je ana yaƙi sai zaid ibn harisa ya yi shahada da ya shahada sai abdullahi ibn rawaha ya karɓi tuta shi ma sai ya yi shahada da abdullahi ibn rawaha ya karɓi tuta ya yi shahada sai ja'far ibn abi talib shi ma ya karbi tuta shi ma ya shahada ana nan sahabbai dai wajen guda kaza suka yi shahada sannan khalid ibn al-walid ya karbi tuta ya ci nasara yakin ya samu cin nasara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zaune sai ya ce Allahu akbar yaki na ga yadda ya zama yakin da na aika wato zaid ibn zaid ibn harisa yayi shahada sannan bayansa sai Abdullahi bin Rawaha ya karbi tuta shi ma ya shahada ya tafi sannan daga bayansa sai Ja'faru shi ma ya shahada ya tafi sannan sai wani shi ma ya shahada ya tafi sannan Khalid bin Walid ya karbi tuta Allah ya bashi nasara ya ci nasara sai sahabbai suka fashe da kuka annabi ya ce dan me kuke kuka sai suka ce wa ma lana la nabki ya rasulullah faqad zahaba khiyaruna me yasa ba za mu yi kuka ba duk mutanen kirki sun mutu sun tafi sai ce ba haka al'umma ta ke take ba ummati kalmatar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu kar ku yi kuka ni al'umma ta ba haka take ba ba san inda masu daraja suke ba kaman ruwan damana al'umma ta take ba san wanda yafi ba na farkon ne yafi alheri ko na ƙarshen ne yafi alheri haka al'umma ta take ruwan damana in ba don ruwan farkon nan ba da ba za a yi shuka ba in ko ba da ruwan ƙarshen nan ba amfanin gona ba zai yi ba to in bai yi ba ina amfanin ruwan farko to saboda haka yace ummati kalmatar al'umma ta kaman hadirin damana suke ba a san inda alherin yake ko na farkon ko na ƙarshen a cikin wannan kuma sai ya sake faɗin wani hadisi mai kwantar da hankali yace sayati alan nasi zamanun lil amili fi ajru 50 قالوا خمسين منا أو خمسين منهم يا رسول الله تجي بل خمسين منكم لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا yace wani zamani zai zo duk wanda ya tsaya ya yi aikin addini tsakaninsa da Allah Allah zai bashi ladan mutum hamsin sai sahabbai suka ce hamsin ɗin na irin mutanensu na wancan zamani ko ko na irin mutanenmu na zamaninka yace a'a hamsin irin naku domin ku duk abin da kuke yanzu kuna da mataimaka su za su zo ne kara zube kowa zai addinin sa yadda ya ga dama ba wanda ya sa shi ba wanda yake tsoro zamanin da in ka bar addini za a kashe ka a ce karidda za a kashe ka in baka yi sallah ba za a maka hukunci in baka yi azumi ba za a maka hukunci in ka sha giya za a maka hukunci in ka yi lalata za a maka hukunci in ka yi sata duk abin da ka yi ana jiran ka da hukunci za a yi maka saboda to su ko za su zo ba wani abu wanda zai zai ba su tsoro in sun ga dama ne su yi in sun ga dama su bari kaga zamanin da muke ciki yanzu yana kama da wancan zamani ne manzon Allah da ya faɗi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba Najeriya kadai ba yawancin ƙasar duniya suna da kotuna inda ake hukunta mai laifi amma fa in kai ba musulmi bane ko kai musulmi ne karidda baka yi laifi ba balle akai ka kotu in ka sha giya baka bugi kowa baka zagi kowa ba baka yi laifi ba in ka yi zina in dai ba mai matar ne ya karar ka kaci masa mutunci ba ko mai yar ne likita ya ce ka ji wa yarsa ciwo ba to baka yi laifi ba duk abubuwa dai ba don sabon Allah ne zai sa ka yi laifi ba sai dai wani abu na haƙƙin ɗan adam to yanzu halin da muke ciki kenan in kaga dama kai addini in kaga dama ka bari in kaga dama kai sabo in kaga dama ka bari kai dan kanka ne dan tsoron Allah ka saboda haka ne yanzu ne ake samun riban da annabi alkawari saboda haka kowa ya tsaya ji tsoron Allah duk inda ya shiga Allah yana nan Allah ya fi hukuma azabar da Allah zai maka tafi azabar da hukuma za ta yi maka ko da an samu hukumar musuluncin iyakanta ta yanke hannunka ta yi maka bulala in kai ridda ta kashe ka in ka kashe wani ta kashe ka in kai zina a jefe ka har ka mutu to duk wannan azaba ai bai kai azabar Allah ba fa yawma zillahi azibu azabahu ahadun wala yusiqu wasaqahu ahad a ji tsoron Allah duk inda kake shine shari'arka تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم لن يضروكم إلا أذيه وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم إلا أذيه وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون الله دي يا كرففيكم ba abin da suka iya da ku a yanzu su yahudu da nasara lan yadurrukum illa azan zaka musulunta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka ce ka yarda da Allah shi ne ubangijin komai da komai shi kadai ne ka yarda da annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kace ka yarda da Yesu ba dan Allah bane manzon Allah ne bawan Allah ne ka yarda ko alhamdulillah ya sunanka ya Rashid Rashid ai dama musulmi ne Harun Rashid ai musulmi ne sannan Harun Rashid ka ji ko ka je kai sallah ka in ka girma kai azumi ka ji ko sannan Harun Rashid Allah maka albarka amin amin lan yadurrukum illa aza ba za su cuce ku da komai ba illa azan sai dai zagi sai dai in kun wuce su zage ku ko ko in sun hango ku su zage ku amma ba za su iya yin komai da ku da ku ba kun riga kun yi karfi lan yadurrukum illa azan wa in yuqatilukum da za su buga kirji ko su ce za su yake ku wai za su kwashi kashin su wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar za su juya a guje ku bi su a guje in sun yake ku domin musulmi ba ma tsokana a yi faɗa ba ma tsokanan yaƙi amma in an tsokane mu muna da garanti a wurin Allah mai ƙarfi ya ce mana in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini wa in takun minkum mi'atun yaghlibu alfan min allazina kafaru idan aka samu musulmi 100 musulmi 20 suka kara yaƙi da kafiri 200 20 din nan in suna da imani da haƙuri da tsoron Allah sai sun kori 200 nan ɗari kuma za su kori dubu to haka muke da wannan garanti a wurin Allah mai ƙarfi saboda haka in sun faɗa mu da yaƙi ba za su cuce mu da komai ba sai su juya a guje yallu kuma ba sun marayun sarun kuma za a ba su wata nasara ba
ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بهبل من الله وهبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ضربت عليهم الذلة أينما فكهوا إلا بهبل من الله وهبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك ما أسوا وكانوا يعتدون su yahudu ضربت عليهم zillatu Allah ya riga ya buga musu ya buga musu tasku ya zame musu kaman bukka ne ya kewaye su ta ko ina ko ba yahuda yana da kuɗi matsiyaci ne domin halin tsiya gare shi zurbat alaihim zillatu Allah ya buga musu tasku wato wulakanci da kaskasci tun ran da suka yi fada da annabi sallallahu alaihi wasallam wuri hudu banu nadir ya kore su ya kashe banu ƙuraiza ya kori banu ƙainuka zuwa azri'at sannan su banu nazir ya kore su zuwa khaibara wato wannan abu ya faru hijira tana da shekara hudu wato na koran banu nazir sannan na ƙainuka din ma wannan lokacin ne sannan kuma shekara da ta juyo aka kashe banu nazir bayan hakan yakin bayan yakin ganuwa wato ghazwatul ahzabi aka kakkashe su shekara ta biyar kenan a bakin kasuwan Madina saboda warware alkawari da suka yi suka taimaki kafiran Makka akan ayaki Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan shekara ta shida Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi su a Khaibara ya yaƙe su ya buga musu jizya sallallahu alaihi wa sallam to tun daga wannan lokaci Allah bai sake daga wa yahudu wata tuta ta ku zo ku gani ba kullu a cikin kaskasce suke ba su da mulki ba su da mutunci Allah ya jarrabe su da kuɗi don saboda kada su yi bacci domin mutum kuɗinsa ya yi yawa baccin zai kaɗan wala tujib ka amwalun wala auladuhum inma yuridu la an yu'azzibum biha fil hayatid dunya wa tasga anfusuhum kafirun to ba su da wani kwanciyar hankali ba su da jin daɗi Allah ya buga musu durbat alaihim zillatu wal maskana ba'u bi ghadabin min Allah wa durbat alaihim maskana durbat alaihim zillatu aina ma suqifu duk inda kuka same su za ku same su cikin kasti aina ma suqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min nasi in kaga ba yahude yayi daraja to ya kulla alkawari ne tsakaninsa da Allah ya tuba ya musulunta to daraja ta dawo kenan har an ninka masa daraja guda biyu kamar nasara in ya musulunta an ninka masa daraja guda biyu in ko bai yi haka ba in kaga ya zauna lafiya to ya kulla yarjejeniya ne ta zaman lafiya da masu da masu kasa to nan ne zai samu zaman lafiya wa durbat alayhim maskana illa bi hablin min Allah wa hablin minan nasi in an yarjejeniyan zaman lafiya to dama hanyar guda biyu ce ko dai kafiri ya musulunta ko kuma ya zama karin amana an yi yarjejeniya da shi mutanensu za su zo wajen mu su sauka su zauna lafiya kuma mutanenmu za su je wajen mutanensu za su zo wajen mu su sauka su kwana lafiya su zauna lafiya mu kiyaye su sannan mutanenmu za su je garin su su kwana lafiya su zauna lafiya mu kiyaye su babu wani abu da zai faru to in sun yi wannan alkawari ya zauna kenan a gaya musu abin da za su biya gwamnati kullun shekara su biya an yadin wa musafirun to wannan shine igiya guda biyu ko igiyar Allah ya zama kowa da shi da kowa daidai ko ko igiyar mutane igiyar zaman lafiya wa durbat alaihim maskana kuma an buga musu talauci zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi sai aka ce me ya kawo haka ya ubangiji tsakaninka da mutanen da muke ji kana ce musu ka darajanta su ka ba su girma ko abun ya zama haka yace ai laifi suka yi mini abin da yasa haka zalika annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi sun zamo suna kafircewa ayoyin Allah ne sun kafircewa ayoyin Allah annabi Isa da ma'aifiyarsa da mu'jizozinsa sun Allah sallama da ayyukansa da Qur'aninsa yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqqi ga su da kashe annabawa rana ɗaya sun taɓa kashe annabi arba'in da bakwai ko fiye da haka rana ɗaya domin annaba zamanin su kamar alƙalai ne ana suna da dama su iya tara su akan wani abu su kashe su sun taba yin haka kuma su ne suka kashe annabi zakariya su ne suka kashe annabi yahaya an kashe annabi yahaya tun annabi isa ba a ɗauke shi daga zuwa zuwa sama ba kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al suna kashe annaba ba tare da annaba sun musu wani laifi ba zalika ma asawwa kanu yatadun abinda yasa nake ce musu na shirya musu azabar duniya da azabar lahira kenan azabar duniya shine tasku da wulakanci da halin tsiha azabar lahira kuma tana jiran su a lahira to saboda wannan abubuwa da suka yi ne shi yasa ne musu haka wa kanu mutane ne wanda suka zamo ya ata duna masu ketare iyakan Allah
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء من أهل الكتاب يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون in ka ji ina zagin yahudu ina shirya musu azabar duniya da lahira ina wulakanta su karka yi tsammani ina yi tare dukkan yahudu ne fa banda yahudun da suka musulunta wanda suka musulunta kan ba su daidai da waɗannan kafirai ba lesu sawa'an ba daidai suke ba min halil kitabi a cikin su yahudu da nasara ummatun akwai wata al'umma ka'imatun wanda take tsaye akan gaskiya sun yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alƙur'aninsa da manzancinsa yadda suka yarda da annabi Musa da annabi Isa nasara kuma sun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yadda suka yarda da annabi Musa da annabi Isa alaihi
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ulaika min as-salihin su akwai a cikin yahudu din wanda suka musulunta din akwai a cikin nasara din wanda suka musulunta din wanda suke kan gaskiya din yatluna ayatillah ana al-layli wa yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir sun riga sun yi imani da Allah da ranar lahira abinda duk ake nema a yi imani da shi a wurin da muka ce qulu amanna billahi ma unzila ilayna wa unzila ila ibrahim har zuwa karshe ko inda muka ce maka qul amanna billahi wa unzila ilayna wa unzila ila ibrahim har zuwa karshe su ma sun yi imani haka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari kuma suna tsaye abubuwan da yasa aka tsine waɗancan cewa kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu su waɗannan ba haka bane ya muruna bil ma'ruf suna umurni da aikata aikin aiki mai kyau wajen hauna anil munkari kuma suna hana mutane aikata mummunan aiki wa yusari'una fil khairati suna gaggawa a cikin aikata ayyukan alheri saboda bin umurnin Allah wanda yake sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin saboda haka waɗannan ba sa cikin waɗancan wa yusari'una fil khairat wa ulaka waɗannan kan minas salihin suna daga cikin manyan bayin Allah na gargari abokan tafiyan annabi Ibrahimu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da annabi Yusuf annabi Ibrahim yana cewa rabbi habli hukuman wa alhiqni bis salihin annabi Yusuf yana cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin al'ummar manzon Allah wanda take ita ce kuntum khaira ummatin to shine wallazina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin sun suna tare da wannan babban sahu
وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين يا كو يهود ودن da kuka yi imani da Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kada ku rika tsararewa cewa ana zagin yahudu kayya ko mun yi abin kirki ma mu da yake yahudawa ne ga yadda lamarin mu yake zai zai zai abin kirki ne a'a وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين duk abin da kuka aikata na alheri komi kankantar sa ba za a ɓoye muku shi ba za a halartar da shi kafara ya ɓoye ba za a ɓoye muku shi ba za a kawo muku shi a fili ba za a ɓoye shi don kuna yahudawa ba falan tukfaruhu ba za a raba ku da shi ba wallahi shi Allah alimun bi muttaqin yana tare da mai tsoronsa yana tare da shi yana sane da abin da yake aikatawa
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون wato faɗin wannan bai tada maganan waɗancan ba fa waɗanda suka kafirta kan ba kawo wannan aya don a soke wani hukuncin da ya wuce ba a innal ladzina kafaru amma waɗannan da suka kafirta daga cikin yahudu ne ko daga cikin nasara ne ko daga cikin sabi'awa ne ko daga cikin mushrikai ne suka zauna akan kafircin su basu musulunta ba to waɗannan mutane su kam lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an komi yawan ƴaƴansu komi yawan dukiyansu ba za su amfane su a lahira da komai ba domin an riga an gane ka'ida a duniya idan mutum yana da manyan ƴaƴa yana da manyan dukiya to kamun fa a yi wani abu da shi zai wahala domin ƴaƴansa manyan nan za su kare shi wuri da yawa suna da abokansu suna da sulkansu suna da mutanensu kuma dukiyan nan tasa za ta kare shi da yawa to saboda haka idan mutum yana da dukiya mai yawa ina da manyan ƴaƴa masu yawa kamun yayi laifi a kama shi laifin zai yi wuya kamun laifin ya wahal da shi zai yi wuya amma banda lahira lahira kam lan tughni anhu amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an tunda yake sun mutu ba imani dukiyarsu ba za ta amfane su ba ƴaƴansu ba za su amfane su a lahira ba ko da ƴaƴan musulmi ne ba za su yi amfanar da su ba amma da sharaɗin sun mutu suna kai amma idan mutum ƴaƴansa musulmi ne shi ma musulmi ne to in nasa ya kasa ‘ya'yansa za su cika masa walla in ko na ‘ya'yansa ya kasa shi zai cika musu wallazina amanu watta ba'atuhum zurriyatun bi imanin alhaqna bihim zurriyatim ubangiji yace waɗanda suka yi imani ‘ya'yansu ma suka taso bayan suka suka bi su da imani amma imaninsu da kyakkyawan aikinsu bai kai na iyayensu ba to za mu haɗa su da iyayen nasu cikin darajar iyayen kaga nan ya'ya da iyaye sun amfani juna a nan kenan tunda yake dukansu musulmi ne laifuka ne suka wahal da waɗansu daga cikinsu da kuma kankantar aiki kuma ya'ya suna amfanin iyayensu akwai wani tsoho zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da dan yaronsa suna zama a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dade bai ganshi ba ce kai na tsoho mai dan yaro mai zama a wuri kaza dinnan aka ce ya rasulullahi yanzu baya fita dan yaron ne ya mutu hankalinsa ya tashi yanzu ko fita baya yi annabi ya ce mu tashi mu je mu gaishe shi aka je aka shiga aka tada tsoho yana zaune yana kuka me ya same ka ce ɗana ne ya mutu shi ne ka damu kake kuka ka ce ya rasulullah ban samu aihuwa da wuri ba sai da na tsufa yadda ka ganin nan na samu ɗan yaron da ka ganin nan to sai na gode wa Allah na ji daɗi in na tsufa ma ga ni na dawo in ƙarfi na ya ƙare ma ga ƙarfi na ya dawo ga gata na ya ta lissafin amfani yaya amma gashi ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da wannan da kuma in an je lahira kaga shi musulmi ne dan musulmi bai yi laifi ba aljanna kawai za a bashi a lahira amma da an bashi aljanna sai ce shi bai yadda ba sai an nuna masa aljanna uwarsa da ubansa tunda yake musulmi ne sai ya ta kokari sai an nuna masa ka tabbatar da aljanna tukuna ya yadda da aljannarsa to da wannan amfanin da wancan na lahira wanne ne kaza bace a'a na gode ya rasulullahi ya tafi ya tafi na yadda ya tafi na yadda ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da duk ƴaƴansa uku suka mutu kanana ya yarda shikenan Allah ba zai kai shi wuta ba a lahira in dai musulmi ne har wata mai biyu ta zo ta ce ya rasulullahi mai biyu fa manzo Allah ce har mai biyu kaga nan ƴaƴa sun amfani iyaye a cikin wazzariyati kuma iyaye sun amfani ƴaƴa to wannan rashin cewa dukiya ba za ta amfane su ba a lahira kuɗi ƴaƴansu ba zai amfane su ba a lahira saboda rashin imani ne amma inda imani dukiya za ta yi amfani a lahira domin Allah ya riga ce inna Allah hashtare min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata Allah ya riga ya sai rayukan mu'minai a duniya ya sai dukiyoyinsu a duniya zai biya su a lahira da aljanna kaga dukiya ta yi amfani a lahira kenan saboda haka in ba imani ne ba za su yi amfani ba amma inda imani za su yi amfani Allah sa mutu da imani amin ulaka ashabun nar waɗannan kafirai wanda suka mutu suna kafirai din nan komi yawan ƴaƴansu komi yawan dukiyarsu ulaka su waɗannan ashabun nar ma abuta zaman wuta ne hum khaliduna fiya ko su masu dawama ne cikin ta Allah yake yi amin مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر نصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون to kaman an tambaya ne ai akwai fa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu in mutum ya aga alheri komi kankanta sa je lahira zai ganshi waɗannan kafirai sukan yi manya manyan ayyuka sukan yi asibitoci don taimakon marasa gata da marasa lafiya su ce sun yi taimakon dan adam ne saboda Allah sukan ba da gudunmawa na agaji na abinci in yunwa ta faru ko dukiya ko tubabi ko wani abu duk suna yin taimako kuma saboda Allah suke yi wannan fa aka ce sai Allah ya ce masaluma yunfiquna misalin abin da suke kashewa na dukiya saboda Allah ta amfane su a lahira amma ba su da imani sun mutu suna kafirai misalin sa kamar salirihim fi yasirun asabat har sa qaumin zalamu anfusahum fa alakatu misalin sa kamar manoma ne sun yi gonarsu sun ba da kuɗin ƙodago sun kashe da yawa sun sayi taki sun yi komai da komai gona kuma ta yi kyau ta zo lokacin da za ta zuba ido ba ta zuba ido ba sai wata iska mai tsananin sanyi ko mai tsananin zafi sai ta zo ta ƙona gonar gaba ɗaya ba ƙwaya ko ɗaya ga gona ga dai aiki a yi an yi amilatun nasibatun an yi aiki an sha wahala amma duk da haka tasla naran hamiyatan za a shiga wuta to misalin su kenan saboda ba imani in ba imani shikenan ba wani sharadi babu sharadin wani abu amfani ka lahira in ba imani musulma yin fikuna fi hadhihi hayati dunya kamar rihin kamar iska ne fi yasirun wadda take tare da wani tsananin sanyi asabat harsa qaumin zalamu anfusahum wanda ta samu gonar mutane waɗannan mutanen dai wanda suka zalunci kansu da kin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam fa halakat wannan iska ta halakar da gonar ka san wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba ya gaya musu a fili aminu aminu bima nazzalna musaddiqan aminu aminu ya sha fadin haka wallahi du ila daris salam kullun yana kira aminu ku zo ku yi imani ba su yi ba shikenan abin da ya same su duk sun riga sun sani dama wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yuzlimun walakin su ne suka zamo yuzlimuna anfusahum suna cutan suna cutan kansu
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا قوموا من إن جاء الله الله ينا كرم تنزامن النبي هركاو قبل يوم ya ku ne la tattakhizu bitanatan min dunikum kar musulmi kamar yadda aka faɗa mana kusa da farkon sura la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al zalika an dawo da ayar irin waccar ya ayyuhallazina amanu ya ku ne la tattakhizu bitanatan min la tattakhizu bitanatan min dunikum la yalunakum khabaran kada ku yadda ku dauki abokan asiri wanda ba musulmi ba ya zama dukkan asirinka ka danka wanda ba musulmi ba shine abokinka na na ƙarshe wanda duk abin da ya da kayanka yayi duk abin da kai da kayansa yayi asirinsa asirinka shi ya sani to kar ku yi haka inji Allah la yalunakum khabaran ku sani fa mutanen nan duk yadda suka nuna cewa suna son ku ba sa takaita cewa ba sa takaita abin da zai bata lamarin ku duk abin da zai bata lamarin ku ba za su takaita cikin kawo shi ba la yalukum khabaran waddu ma anittum kullun abin da suke guri dai ku fada cikin wahala duk wanda ya amince wa makiyansa to makiyansa zai jefa masa wani abu a cikin abin sha ya sha ko abin a cikin abinci ya ci don ya mutu ya halaka to haka tsakanin ku da su babu zaman lafiya ku so su dai soyayya haka na zaman duniya na amfana juna kamar yadda ya so cikin suratul mumtahanati amma banda shakuwa muwalati la yalnakum khabaran waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahim ai ma kun riga kun gani a fili al-baghdha'u kiyayya qad badat ta bayyana min afwahim daga bakunan su maganganun da suke faɗa muku miyagun maganganu cewa wata rana ai za Allah zai kawo mana wani ƙarfi daga Rum muna da mutanenmu sun shiga nemo mana taimako in suka yi nasara suka dawo aka samo sojoji daga Rum ko daga Farisa ba za ka ƙara ganin wani shi Muhammadu a filin nan ba da shi da mutanensa duk lokaci ɗaya za a kwashe su Allah ya ci alaihim da'iratus sau in juyin ya zo ma da akan su zai kare ba akan Muhammadu da mutanensa ba to irin wannan maganganu ana tsintan maganganun a bakin ku to wanda kake jin irin waɗannan maganganu a bakinsa yaushe zaka amince masa komai da komai naka ya zama nasa komai da komai nasa kamar ya zama naka waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar in in suka faɗi miyagun maganganu irin waɗannan to abin da suka ɓoye a zuciyarsu na ƙiyayya wanda ba su faɗa ba ya fi yawa ya fi girma yana nan suna ɓoye da shi suna jiran ɗan lokaci umma ta fi su akbar kad bayyana lakum ayati Allah yace ni ne masanin abin da yake ɓoye da abin da yake bayyane kuma na yi muku bayani filla filla na fi kowa sanin maslahar ku abin da zai muku kyau da abin da zai cuce ku na fi kowa sanin sa ni ku na riga na yi muku bayani filla filla in kuntum taqiluna in dai za ku yi amfani da hankalinku to magana ta za ku ji ba maganan waɗansu ba
هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ها أنتم يا قوة النم kamar dai yadda aka faɗa ranar yakin ghazwatul ahzabi sa'ad ibn ubada ya ce zai kawo manzon Allah sallallahu alaihi abokansa mutane 500 sojoji yahudawa ya zama dalilin saukar waccar aya to shine ake kai har yanzu dai hantu ya ku waɗannan gakunan ulai waɗannan tuhibbunahum kuna son su wai abokan ku ne kuna son su wai abokan ku ne hantum ulai tuhibbunahum kuna son su wai abokan ku ne wala yuhibbunakum ga muku gaskiya su ba sa son ku dariya suke muku irin takare ba dariya har cikin zuciya ba ba son ba son ku suke yi ba wala yuhibbunakum dalili inda zaka gane wa tu'minuna bil kitabi kullihi in gaskiya ne akwai ku soyayya cikakkiya tsakani kace ba yahude kana so na eh madalla ni ma ina son ka yadda nake son annabi Muhammadu na imani da shi haka na so annabi Musa na imani da shi yadda na imani da alkur'ani haka na imani da taura kai ma haka ne saboda soyayyar mu ta haɗu daidai ba rinjaye kenan amma in dai kana so na ina son ka amma ina son annabi Musa kaman zan mutu ina son littafin annabi Musa yadda nake son alkur'ani nake imani da shi amma kai ba abin da kaki kaman Muhammadu nawa ba abin da kake cikin littafi kamar Qur'ani nawa anya soyayyan nan kuwa ta cika ta bangaren ka kai ta bangare na da in ta cika ma ta bangaren wancan bata cika ba ya kai nasara kana so na ni ma ina son ka yadda nake son annabi Muhammadu nawa na imani da shi haka nake son annabi Isa naka yadda nake son alqur'ani na imani da shi haka na imani da injila naka kai ma haka ne kana son annabi Muhammadu nawa kana son alqur'ani nawa in kana so soyayyan mu ta haɗu ta zama daidai ba wanda ya cuci wani amma fa in ina son isa kaman zan mutu na imani da shi na imani da littafin sa kai kana kin muhammadu nawa kana kin qur'ani nawa to lallai kai ka haince ni ba kai mini kamar yadda ne maka ba saboda haka ne qur'ani ke cewa ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum ku kuna son su amma su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi in soyayya ta gaskiya ne su ma su yi imani dukkan littafi mana yadda kuka imani da dukkan littafi su yi imani dukkan annabi mana yadda kuka imani da dukkan annabi bizalakukum qalu amanna in kuka zauna wurin shawara wurin jin daɗi da ku da abokanku yahudawa ko nasara za su ce abin namu duk ɗaya ne ai duk ɗaya ne ai annabi muhammadu gaskiya ne littafinsa gaskiya ne ai duk ɗaya ne abin namu addini ne duk gaba ɗaya wa tuminu bil kitabi kulli wa zalakukum qalu amanna sai ce sun yadda ai addini gaskiya ne qur'ani gaskiya ne wa zalakukum qalu amanna wa za khalau abdu alaikum anamila min alghaizi amma in sun zama su kadai ba musulmi a wurin in kaga yadda suke ciza yatsa don haushi sai abin ya dame ka cizon yatsa suke don haushi anya yanzu muhammadun nan muka kyale shi har abin sa ya zama haka yanzu abin nan ma islam din nan muka bari har ya zama haka su ta ciza yatsa ya za mu yi ya ko za mu yi saboda fiji suna ciza yatsa kul mutu bi ghaizikum ka gaya musu ya rasulullahi ya kai musulmi ga ya musu sai dai ku mutu dan haushi musulunci kam ya dinga ci gaba kenan da ɗaukaka tun zamanin manzon Allah har gaba da yau makiyinsa sai dai ya mutu da haushi in ji Allah kul mutu bi ghaizikum sai dai ku mutu da haushin ku ba za ku samu yadda kuke so ba ku ga kun shafe musulunci ba za ku iya ba kullun suna yin taro kowace sabuwar shekara in ta shigo misali sabon karni sun yi taro alif da ɗari tara da biyar ne ko da shida ne ko da bakwai ne a misra sun yi taro yadda za su yi da musulunci a cikin wannan karni na goma sha tara sun buga sun sake zuwa adimbara suka sake yin wani taro babba akan wannan aka yi ta shawarwari yadda za a yi nan ne aka samu dama aka raba kasar musulmi kashi kashi kashi kashi aka raba ta aka ce in an samu wannan za a ci nasara domin an raba kasar za su yi ta faɗa kan iyaka kowa zai san musulmin wannan kasa ba dan uwan musulmin wannan kasa bane ko mu kawo makarantu irin namu har su mance da makarantun su mu kawo karatu irin namu har su mance da karatun su to shine ya faru cikin wannan shekara na 19 din nan to wannan shekara na 20 kuma da ya shigo alif da ɗari tara da wani abu suka yi shawarar kace to wannan daga yanzu kan kar a yadda ma musuluncin gaba ɗaya shafe shi to shine aka yi ta dabara aka ce to yadda za a yi sai an hada da kuɗi tun da yake an yi na jini ba a ci nasara ba yaƙi da jini da an shayi an shayi ba nasara yanzu abinda za a yi yaƙin yaƙin kuɗi da yaƙin hankali ka kira mutum ka karantar da shi a gidanka ka biya masa kuɗin karatu sannan ka fahimtar da shi kai da kanka ko ko ka same shi ka bashi kuɗi isassu ya yi maka aiki to wannan shine magani yanzu yaƙi da makami bai amfana ba mun mun gaji to shine yanzu suke kai kullun suna kai amma kuma dai qul mutu bi ghaizikum yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim suna so su shafe hasken Allah ne da fura wasu wa ya ballahu illa yutimma nurahu amma Allah ya ki sai dai ya cika haskensa bai yadda su shafe musuluncin nan nasa ba wa ya ballahu illa yutimma nurahu walau kariyal kafirun kul mutu bi ghaizikum inna Allah alimun bi zati sudur Allah yana sane da duk abin da mutum ya kulle wanda ya kulle wa musulunci sharri Allah yana ganin zuciyar kuma zai maganin sa insha
Allah إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يذركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيد شيئا إن الله أه؟
ما يعملون محيط إن الله ما يعمل محيط آه... ubangiji yana gaya mana yana ce mana in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadrukum kaydu shay'a inna allaha bima ya'malun muhit idan aka je wurin yaƙi kamar yadda aka je badar aka samu nasara an kashe manyan kafirai guda saba'in aka ɗaure manyan kafirai guda saba'in aka karya babban gefe na kafircin makka amma ba kare da shi ba sai bayan shekara shida masu zuwa wato daga badar zuwa fatu makka ta shekara shida ne tsakani to kafirai da suka ji haka yahuda suka ji zafin abin da ya dame sun ji zafin abin sun ji zafin abin suka ce menene amfanin rayuwarmu a bayan ƙasa tunda an kashe manyan abokanmu a makka me amfanin rayuwarmu suka yi ta makida yadda za su haɗa kai su faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo yakin Uhudu yaƙi ya bada wahala saboda waɗansu bayin Allah sun roki Allah Allah ya amsa da aka yi yakin badar aka samu shuhada'u kan mutum goma sha uku to sai Allah yana faɗin darajojin wanda yi shahada yana faɗin darajojin wanda yi shahada sai sahabbai suka suna roƙon Allah mu Allah ya ba mu wata rana mu mu shahadan nan sai kuma Allah ya karɓi wannan addu'a a Uhud sai aka samu shuhada'u wajen saba'in da wani abu to saboda haka da labari ya kai musu nan ko sai dariya sai murna haba haba wannan shine gaskiya amma ai ba annabi bane ba annabi bane da annabi ne yakin sai ya zama haka kaza kaza kaza kaza saboda haka Allah yake ta in tamsaskum hasanatun in wani kun ji wani dadi ko kun ci nasara a yaki ko kun samu karuwa ko kun samu dukiya ko kun samu zaman lafiya da arziki to wannan abu zai dame su ya bata musu rai wa in tusibkum sayyi'atun in ko wani mummunan abu ya same ku ko karyewan yaƙi ko yunwa ko ɓacin dukiya ko tashin hankali duk abin da ya dame ku dai to wannan suna murna da wannan to wannan soyayya kenan yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaku amma ina ba ku abin da za ku yi na magani wa in tasbiru wa tattaku la yadurkum kaidum shay'an in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah to kaidin su ba zai cuce ku da komai ba inna Allah alimun bima yaf'alu bima bima ya'maluna muhit wato in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah kaidin su ba zai cuce ku da komai ba inna Allah sani Allah muhidun yana kewaye bima ya'maluna abin da suke aikatawa kuma kullun ne ba zamanin da ba ko da yaushe in kana da makiya in kai hakuri ka ji tsoron Allah ka koma ga Allah Allah ne zai maka maganin su ba za su iya komai da kai ba in kana da wasu makiya kai musulmi kai dai ka ji tsoron Allah tsakaninka da Allah sannan ka yi haƙuri za ga Allah zai maka sakamako
ta bayan gaisuwa tare da fatan alheri Allah ya saka maka da alheri sa amin ni ce dai ina zonde da mijina lafiya lau amma kuma kullum sai na tuhu mata da maganar zina ko tafiya anguwa zan yi sai ya gama ni da masu min jasus likin asiri na shin zan shiga gaba da zama da shi haka ai wannan shine ya kamata a zauna da shi mijin da yake kishin matarsa baya son a zuba mata dauda a jikinta zai hada ta da gata ai manzo Allah ya hana mace tafiya ita daya ya hana mace ta tafiya ita daya ya ce tafiyar mace ita daya ai bai'atun ai wulakanci ne ai tozartarwa ne mace ta tafi ita daya a wannan miji shi ya kamata ki zauna da shi saboda zai kiyaye miki addinin ki zai kiyaye miki mutuncin ki
zuwa ga shi bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci yaya ka ji da dalibai Allah ya kara maka himma da kokari amin bayan haka malam tambaya ta anan ita ce mace ce ta fita daga gidan mijinta da ya sake ta bayan ta yi wata hudu a gidansu sai ta yi aure da wani namiji daban bayan wata biyar sai ta haihu shin yaya dan yake dan nasa ne na wannan sabon mijin ne ko kuwa na wancan mijin kuma yaya auren yake tsakaninta da a idan mace mijinta ya sake ta in mai yin idda da jini ne in ta jini uku ta halatta wani ya aure ta in mai yin idda da watanni ne wadda ba ta yin jini don bata soma ba ko ba ta yi dama zam ko kuma a ta tsufa to in ta wata uku ta halatta wani ya aure ta in mai ciki ce in ta haihu ko yanzu nan ya halatta wani ya aure ta to da ta koma gidan bamu san wani hali take ciki ba wata hudun nan tana ganin jini ko ba ta gani bamu sani ba in in dai aka saki mace bayan ta gama idda wani ya aure ta in ta zauna gidan wani wata shida in dai ta zauna wata shida ta aihu to mijin yanzu shine mai ɗa in ko bai kai wata shida ba abin da ya rage daga wata shida ya fi kwana biyar to namijin baya ne cikin amma don wata biyar da kwana biyar to namijin wannan ne wato waɗannan watanni kowanne ya yi ishirin da tara tara kenan shi yasa ya zama wata biyar da kwana ishirin da biyar to wannan amma in ya kasa haka wata biyar daidai to namijin baya ne zuwa ga shai bayan dubin gaisuwa ta da fatan alheri don Allah a yi min bayani idan mutum ya haramta wa kansa cin wani abu daga baya kuma sai ya ji ina marmarin zai ci wannan abin to wai da gaske ne sai ya kafara in zai kafaran yaya zai yi azumi ake yi in azumi ake yi da kwana nawa ake yi wato idan mutum a cikin musulunci ya hana wa kansa cin wani abu da gangan ya yi rantsuwa ya ce wallahi ba zan ƙara cin abu kaza ba to duk da zai koma cin abu kaza din sai ya yi kafara kafara ko ita ce ciyar da miskinai goma ko tufatar da su wanda bai samu ba kuma ya yi azumin kwana uku shine kafaran azumi wa kuma duk abin da musulmi ya haramta wa kansa da gangan ba kyau dai mutum ya haramta wa kansa abu amma inda wata illa ba komai ba komai inda kai ka haramta wa kanka kaman ko likita ne yace karkaci duk wannan duk ba komai Alhamdulillah.
Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya biya bukatun mu ya biya bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya dauka musulunci Allah ya biya bukatun wanda muke musu addu'a albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم